Karfe shida da minti goma sha biyar a jira ta wada kewaye masu sauran shirye-shiryen studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da kwacin wata sabon mahara ta studio Kalangu. Shirin mahara studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban da su shahi rayuwar al'umma ta yau da kullum. Tare ƙwaron masana cikin mutunci da girmama juna. Ku samu shirye-shiryen studio Kalangu kan shafinmu na yanar gizo kan Facebook da kuma kan WhatsApp. Yau muna a Jiratawa a nisan kilomita goma sha biyu daga garin Maraɗi. domin kasancewa tare da wato manoma wanda suke noma a wannan gandarin na jiratawa da za mu tattauna kan maudu'in da ya danganta da cikin wani yanayi ne masu aikin garake ke gudanar da ayyukan nasu a gandarin na jiratawa shi dai gandarin na jiratawa fili ne wanda ake gudanar da wato ayyukan gandari daban-daban a cikinsa kuma a tsawon shekara gabaki daya kuma wannan gandarin na jiratawa dai an kirkira shi ne ko kuma in ce an girka shi ne a 1981 inda kuma ƙara faɗaɗa shi a shekara ta 2008 sai dai kuma a wannan gandarin na jiratawa masu noman gandar na fama da matsaloli da dama wanda suka hada da gutsurewar da ake ma filayen noma da kuma wato noman da ake kan filayen ba kakkautawa sannan kuma da rashin samun ciniki kaɗan kinan daga cikin matsalolin da gandarin yake fama da shi to domin samun maslaha kan wannan matsalolin ya samu kagayyato muku a nan gandirin najiratawa da darakta na gandirin cewa da malam ibrahim umaru muna tare da ɗaya daga cikin mata waɗanda suke gudanar da aikin garake a wannan gandirin najiratawa cewa da rabi mamman sannan kuma muna tare da wakili na wato haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoman wanda suke a noma a wannan gandarin cewa da salisu alhaji mati assalamu alaikum warahmatullahi madalla baki mun gode da karbi goron gaita na muhawar studio kalangu ni hawa usman nake mana lale marhabin musoma muhawarar da ku wato darakta na gandarin na jiratawa cewa da malam ibrahim umaru shin ko za ku iya mana takaitaccen bayani dangance da shi wannan gandarin na jiratawa zama da lahajiya ina godiya da wannan hili da kuka bamu don mu yi magana bisa ayyuka da muka yi nan bisa gandarin jiratawa nan dai gandarin jiratawa yadda kika gai an yi shi ne shekara 1981 lokacin na aka yi eka 512 aka ƙara kuma eka 400 shekara wanda aka ce ma 2008 don yanzu muna da eka shidda da hamsin nan shiratawa an wajen manoma muna da manomi dubu hudu da dari biyu da ashirin da bakwai muna da rijiya hamsin da shidda masu aiki garuwa muna amfani da wutan rezo na nijelek don jawo ruwai don muna da rezo na kanal na raba ruwa kuma muna da rezo na california gari goma sha biyu har da birnin maradi na uku kenan goma sha uku kenan su ne ga amfani su ne ga bida abinci bisa gandarin jiratawa. E to lokacin da aka raba gandari 81 mutum 716 ne bisa gandari. Amma yanzu muna da 2,227. Cikinsu akwai mace 305. Don ka shi ne gandarin jiratawa gandari ne mai aiki shekara ga shekara wata goma sha biyu bisa wata goma sha biyu. Kenan ba a sayawa. Abubuwan da aka noma da yawa ne.
To kahin mu kai ga sanin abubuwan da kuke nomawa a kan wannan gandarin wato darakta. Shin lokacin da aka girka shi muna iya sanin takamaimai masu aikin gandari nawa suka fara aiki a cikin shi.
Lokacin da aka raba gandari mutum 716 suka samu. Amma da aka ta yi kusan shekara guda zuwa biyu sai mutane suka fara saki. Da suka fara saki saboda ba a saba da noman gandari ba. kenan wasu sai suka da suka yi noma ba su biya kuɗin rudubansu ba lokacin da aka zo wurin biyar sai wasu su gani abun su ba su gane ba ko ya ne abun dai abun yana sabo duka abun sabo yana da matsala kaɗan kenan daga baya sai mutane saura suka saki daga baya dai gandari ya yi amfani yanzu yanzu ne mutane da yawa kowa yana dawo bisa gandari to a buɗewar ku a lokacin nan akwai mata sadauka suma ko daga baya ne matan suka zo tun lokacin da aka fara tun da hilayen mutane ne aka ɗauka aka yi gandari kenan cikin hilayen akwai mata suna da nasu amma dai lokacin nan ba su da yawa duka ba su kai ashirin da biyar ba wanda suka fara da fari kenan wajen noman da aka fara sai gani kaman duka dai kaman yaran ne ga noman bisa gonakin matan a sannu sannu ne yanzu ne muke da mata masu noma da kansu mata masu baruwa da kansu mata masu kula da gonakinsu da kyau da kyau yanzu madalla mun sake dawowa kanku wato dr ibrahim umaru mu koma a bangaren naka wato salisu alhaji mati wanda ka kasance shugaban kungiyoyi waɗanda suke aiki wato na masu aikin garake da suke aiki a wannan gandarin na jiratawa shin kuna iya ku bayyana mana kaman kungiya haɗin gwiwa kungiyoyi ne sun kai kamar kungiyoyi da suka haɗa kansu suka yi wannan union assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da suna na president na union da sunan cooperative guda biyar ta haɗu ta haɗa wannan union da sunan mambobi gaba ɗaya na cooperative ɗin da sunan manoma gaba ɗaya ina kawo sahihi a godiya ta dangance da wannan ziyara da kuka mun mun ji daɗi mun gode kuma ubangiji Allah mai da gidajen ku lafiya lalle wannan tambaya ta kai mani hakika na san ta kamar yin ciki na zan ba da labari bisa gare ta cooperative guda biyar ce ta haɗu wannan union akwai cooperative ta jira ta farko jira ta nor akwai jira ta sid akwai jira ta akwai km kwadara maradu akwai yar aradi a dara sai muka samu wani sabon city yanzu aka gama da shi cpr su ne suka haɗa wannan union ta cooperative to muna iya sanin kaman mutane nawa ne ta kumsa eh ana iya sani abin da za a ga sani kenan cooperative za ta haɗu ba sai tare da mambar na cooperative shi kuma mambar na cooperative gindin fulo baki rija na ake zuwa manoma su zaɓi president su zaɓi sj president zai kula da ruwa sj zai kula da dukiyar da ke rijiya ne ta taro ta kawo ta su ne za su zo su haɗa wannan cooperative kenan kowane kaso akwai inda jira ta nor tana da rijiya bakwai farko yanzu ta samu ƙarin rijiya biyu sun zama rijiya tara kenan akwai mutum takwas mutum goma sha takwas na wurin wani suka haɗa wannan cooperative ta jira ta sid ta jira ta nor muka tsallaka sid kuma akwai rijiya goma sha biyu wani suka tsallaka suka haɗa mambar guda ishirin da hudu suka haɗa wannan cooperative in muka tsallaka kuma km kadara maradu su ma suna da rijiya goma sha uku amma ɗaya tana cikin fan yanzu wa'annan mutum 24 su masu kaɗa na cooperative 15 sai muka tsallaka kuma raɗi adara ra kenan su ma suna da rijiya tara inda ta haɗa mutum goma sha takwas suka haɗa na cooperative kenan sai kuma cpr suna da rijiya shida mutum goma sha biyu suka haɗa na cooperative su ma takwas ne amma biyu suna a tsaye yanzu su ne suka haɗa na cooperative muka samu wannan union ta cooperative kenan a takaice union kenan ina ga tana da mutum ɗari da takwas mambobi na gindin rijiya exploitant ɗinsu ne suka zaɓo suka haɗa wannan union ta wannan cooperative ita ce kenan ta zo ta haɗa wannan ƙungiya ta union kuma ga baki ɗinsu kamar kai ne wakilin su kai ne kake magana da su ni ne nake magana da su a yanzu ka mana zancen cewa akwai wasu rijiyoyi wanda suka tsaya ba sa aiki shin me ka hakan abin da ya kawo tsayawarsu to aiki ne kun san yadda muke tafi da shi akwai gashi a cikin shi menene gashi shi kamar dan kawo babu bane wanda muka shiga na kawo a kawo matsalolin da ke cikin gandare na in kama shine zai buɗa gani ya kawo matsalolin babbar dai matsala mai zuga gandare nan gaskiya da ke ci mutuwa kwarya guda biyu ce zuwa uku matsala ta farko nishelak kusan noman na in muka yi muna ganin kusan katarban difa san nishelak yake taya kenan abin da muka samu ne kasan tsakanin nan da dan noma noma zamu da ciyar da iyalinmu ne muke fama da shi magana ta farko kenan ta biyu abin da ke ba mu wahala kuma commercial babu kasuwa shi kuma kasuwa kun san ta sha bamban halshe guda gare ta gindi guda ta yana da halshe biyu saboda abin da muke ce ma kasuwa na sayi na saida shine kasuwa tun da muka ce ba mu da kasuwa yanzu akwai hujjar za a kama mutum amma muhilin kasuwa a ce akwai kasuwa to wannan kasuwa lalle an yi ta frodef amma ta samu tangarɗa tangarɗa ta samu dukiya za a kai aji ba a sai da ɗauko a maido ita ko kasuwa abin da muka aje ko cikin gidanka in ka abin sai da ka sai da kai kasuwa in kai baka sai da ka maido ka gani ba kai kasuwa ba to shine ciwon mu ba hilin kasuwa bane ciwon ai matsalar mu kullun tana nan ga ba saye ba sayarwa in mun iya ba abin tsakanin mu ne gida ce na iba makwabci na da so in ya shi ka ce ba ni ladari shi ma ta yi ne makadago ga wannan abin babu sarrafa mutum ya ta'amala ta nisan zamu sai da da daraja.
Mun sake dawowa kan wannan batun wato Salisu Alhaji Imati. In muka dawo a bangaren nake wato Olgida Rabi Mamman kina daga cikin mata waɗanda suke noma a wannan gandarin na jiratawa. Shin noma yadda mutane ke ganin shi kaman aiki ne wanda ya shahi maza. Me ya hankalinki kika shiga ake dama da ke?
To salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kenan abin da ya ja hankali na bisa noma na gandare. da noma ma duka gabaki daya saboda na ga shi noma ci gaba ne kuma noma bunƙasa ƙasa ce ta nijar gabaki daya don haka ni yanzu wurin noma duk inda namiji ya sa ƙawa sai na kai saboda a can da aka rarraba gonakai na gandari wurin noma mata ba su da yawa maza ne suke tahe da jagorancin nomansu to maza kin san suna suka tara sabida maza daban-daban ne wani namiji da zaran ya yi noman shi ya biya cooperative ya zo ya kama gidan shi da mahimmanci ya biya ma 'yallan shi bukata cooperative din ma wani namijin bai biyanta in ya samu amfanin noma sai ya tai ya kama gaban shi kenan mu kuma maka zanna maka ga wanga abu saboda iyalanmu wani namijin bai maɗayan shi biyan bukata kenan mu ma muka zage damci saboda mu kula da lakon 'ya'yanmu da makarantar su dai baki ɗaya da tenin su kenan mu in ba mi ba ɗiyan mu kasa shiga cikin mawuyacin hali kenan mu kuma muka zage damci bisa noman gandare da noma na waje ma mu yanzu mata ba a bar mu a baya ba mu yanzu mata ma muke kan gaba madalla rabi kaman kina iya ki gaya muna kaman tun yaushe ne kika fara wannan aikin wannan aiki wanda na fara na noma na kai shekara ashirin ina wannan noma ba abin da ba noma bisa noma duk abin da aka sani na amfanin gona ina iya noma shi yanda namiji ya noma shi nima ina noma shi har bisa yanzu kuma noma nake yi a cikin wannan aikin da kike na noma shin kin taba samun hulɗa da wasu ƙungiyoyi na mata waɗanda suke koya ma mata yadda ake sarrafa kayan gona ana adana su maimakon idan an yi su da yawa ba samu kasuwa ba kuma su lalace lalle mu mata muna da kungiya kungiyar nan tamu lalle da sa'an nan kama cikin duhu yake amma muka samu hulɗa da mata muna jan hankalinsu muka zo muka kawo kungiya bisa kungiyar nan da muka yi bisa noma da kasuwanci mu ma yanzu mun kai muna da iniyar tamu saboda mun samu wajen kasuwa ba mu cewa ba mu da kasuwa akwai kasuwa da za mu kai kaya amma sai dai in muka kai sayan da muka kai su haka muke ɗauko su ba masaya ba wanda ke zuwa kasuwa yamu yamu ne daga mu jira ta sai mu kai kana da shi ni ina da shi kasuwa ba ta tahiya amma kyan kasuwa muna addu'a muna roƙo ga Allah muna roƙo ga jama'a a kama mu abu domin mu kaso yan kasuwan nan masaya na kowace hujja duk saboda abin da ake so na kasuwa nan muna iya sarrafa shi to yanzu kamar idan yanzu kin zancen cewa kuna kai kayan kasuwa amma babu ciniki sai kuma ido su kun san su kuma danyun kaya ajiyar su tana da wuya shin kuna samu wani horo wanda za ku yi ta yadda za ku adana wannan kayan kada su lalace to gaskiya a yanzu dai wurin danyun kaya ba mu samu horon da za mu yi ba wanda ya ga kai tumatir a saida ba na ga wasu haka ga tele muna ganin an hura mutane sun yi ma tumatir nan sun adana shi an gyara shi an yi mai ambalaji an adana shi wanda za a samu aka je saboda ka asara taima ɗan kasuwa yawa da manomi ana sarrafa kayan nan ana sa su cikin ambalaji saboda ko ba a saida ba kenan ba ya asara su ba kasuwa ta ci gaba ga in aka zo ba wannan a samu wannan mu bisa nan gaskiya hayo ba mu samu wannan horo ba idan albasa ce maka kaita ko shu sai dai a kwashe ya sarai a kai shi bula ya lalace a ce azubla ya ba ku lalace san yadda za ku yi ku adana shi ba ba a san yadda za a yi ba a sarrafa shi ya bushe a kai ya ai mai ambalaji wannan horon ba mu sami shi ba to madalla rabi mun sake dawowa kanki wato idan muka koma a bangaren naku cewa da ibrahim umaru wanda ya kasance in ce darakta na wannan gandare na wato jiratawa shin kamar a cikin waɗannan kayayyakin da kuke nomawa a nan a jiratawa ya ne kuke tafiyar da kasuwancinsu to hajiya kin san lokacin da aka yi gandari sai aka ce ko wani manomi ya noma cikin hilin da aka bashi kashi biyu sai ka sa kada kashi guda abinci to lokacin nan akwai proje eh, abun ga mai sayan kada ana sayan kada lokacin nan akwai wani ana ce makanya shi wannan da damuna ne da rani sai ka yi noma alkama kashi biyu faɗin wurinka kashi guda sai ka sa kayan ɗanyi shugu ne ko salad ne to shi ma lokacin nan akwai moulin du Sa- du sahel shi ne ga ɗauki alkamai to aka yi tayya aka yi tayya sai waɗannan suka zo suka samu matsaloli sai suka shaye don ka tun da suka shaye sai 2011 shi nuwa suka dawo suka ce ai musu kaɗa aka hulɗa da su shekara biyu biyu uku noma uku kenan su ma suka fara da su ina tsammanin akwai ma sauran manoma wanda ba a samu asa aka sallame su ba don tun lokacin nan ne aka fara dai samun matsaloli zuwa eh, kasuwancin na bisa kayan ɗanye bisa gandari amma nan kam jiratawa ba kayan gandari ne mai noma abubuwa da yawa kenan bisa wannan abu akwai wasu abubuwa wanda aka samu ana dan ba su da matsalan kasuwanci bisa kamar zogala ba ta da matsala warai kuma akwai masara akwai amma irin kasuwa wanda wanda za a yi da- nan a kawo ta nan bi- abin wurin cooperative eh, a ce cooperative ya tara kayan noma sai ya gai tonaji nawa ne gare ta sai a turo kuɗi kamar irin wannan dai partner wanda zai zo sai gaba ɗaya shine matsala to kuma hal yanzu matsala ta koma in ka kai kasuwa yadda kai ka kaso ka samu ba haka nan ne ba kenan sai sai gani kamar ma eh, dan kasuwa ya yi ma manomin samu riba in an ta yi don ku matsaloli dai duka babban matsala na gandari rishin kasuwa ne tunda ba a san wurin da za a kai kayan ba kuma ana yin su ana haba yin ya su ka- kullum kullum ana yin su don shi dai ne babban matsala duka zancen wuta ko zancen wasu abubuwa wannan duka in dai matsala kasuwa an gyara ta to ina tsammani Ana iya nan shawo saura kansu.
duka ana yi maganin su eh mu koma bangaren naku salisu alhaji mati shugaban wato gamayyar kungiyoyi na manoma da suke aiki a nan shin kuna iya ku bayyana muna wannan irin shibkoki kuke sa kuma in ce kamar kayan da kuke sawa ku bayyana mana da sumi da sumi kuke sawa abin da ake shukawa Ana, ko wanda assalamu ke alaikum shukawa wa ana.
rahmatullah lalle wannan perimeter namu ya kumshi abubuwa da yawa na noma farko dai muna sha masara akwai dawa akwai moringa ko da shi a ta dama wurin ta daban yan Mhm, makka zogale, mhm.
zogala akwai alkama akwai anisi yajin yawo akwai tumati akwai aubergine akwai shu akwai salad akwai karat akwai rogo da akwai banan akwai papai kamar yanzu yadda ta ce mana ayyukan gandarin kuna yin su ne tsawon watanni sha biyu ƙarshen sha biyu kenan duka shekara su wannan kayan da ka bayyana mana dukkan su a lokaci guda duk ake sa su ko kuma kowanne akwai nau'in lokacin da ya kamata a sa assalamu alaikum sun bambanta akwai na damuna wanda muke ce ma sh akwai rani rani wanda ke ce ma ss muna cikin ss yanzu kamar wannan ne wanda ake sa a damana yawwa na damuna ko masara ita ce farko da damuna akwai moringa ita tun da babu lokaci ko da lokaci ita akwai ta akwai su mai kubewa sosai da damuna akwai rogo shi ma dai da damuna amma da kaka na wayo ana hidda shi dawa ita ma da damuna ne abin da ya shahi tumati kuma aubergine aubergine ma akwai da damuna tumati shu salad wannan doka noma rani da alkama sosai da sanyi suke yi in babu sanyi akwai tawa tare da su to ɗazu kuma muna zancen kuna samun matsala daga hanyar wutar lantarki daga nijelin shin ba ku taɓa jaraba shi wannan fano tular da na gani ana yi a wasu gandare eh to lalle yanzu wannan fano sonar ba mu da ƙarshen shi amma dai insha Allah muna da kyakkyawan zaton cewa akwai projen da ta sa ƙudurin za ta yi mana aikace aikace za ta tallafa mu dangance da wannan nauyin wuta za ta sauke mu shi insha Allah rabbi za su kawo mu tallafi da izinin Allah insha Allah muna zo da ido magadin lalaka lokacin yin abu madalla salisu idan mun koma wajen ku ibrahim umaru shi aiki na gandare aiki ne wanda yake baya ga ruwa da sauran harka da ta shahi kaman iri yana kuma bukatar taki shin ina ne ake samun taki domin manoma su yi amfani da shi a wannan gandaren hajiya na gode lalle kin taɓo wurin da gaimin kiwo hajiya saboda lokacin da aka fara gwamnati yana subventioni angare aka mai da buhu goma sha uku da rabi lokacin nan nan cikin ma waɗanga magazin kullum ciki suke rani abin ga rani da damana tun da mu nan in dai baka amfani da angare nan baka samu wani abu don lokacin nan muna da protocol da kaima su kawo muna a sai da a biya su yanzu da aka yi wannan reform sai aka ɗauka yanzu kas- an gare dai bana ba mu samu ta ba sai dai wanda ada ɗan hali ya samu ɗan tiyoyi nan nigeria ko uh, abun ga nan cikin maradi shi dai ne banan babban matsala ma wanda ya hana manomi ya samu abun ga abin da ya ka zato ga gonaki wannan taki ya zama babban matsala bayan taki akwai kwari bisa gandari kenan shi ma yana kawo illa da yawa bisa abubuwan da aka noma don su dai ana samun tallafi wajen eh, maganin shi nan akwai sarbisin mai kula da kwari don ka pv kenan suna tallafa mana kullum mun yi tambaya bukata ana samu don ka sai dai abun ne sai a hankali ya bai wadata don da wajen gona kusan dubu hudu da wani abu kenan kun gani abun yana da matsala don ka bayan wannan akwai iri iri ma abubuwan da muka noma ko da wajen irin da muke da matsala bai shahi masara ba bai shahi alkama ba amma ya shahi kaman cultura marishiyar wajen shu su ne aka samu wata rana in ya zo in an shifka sai ya kiya kaman tana da kwari da yawa to shi dai ne wannan matsala wajen iri to yanzu da kai mini zancen kuna da matsala wajen samun shi wannan takin zamani da ake ce ma angare akwai taki na gargajiya shin nan ba ku samu husa'ar yadda ake sarrafa shi ba Aisha wajen takin gargajiya ba mu da matsala. Kowa yana cika gonar shi da takin gargajiya kayan a fara noma. Wannan can dai mutane suna da kokari can manoma suna da kokari. Bai da matsala wannan.
madalla mun sake dawowa kan ko wato ibrahim umaru idan muka dawo a bangaren naki rabi mamman kina daga cikin mata waɗanda suke aiki a wannan gandarin yanzu kama a game da abin da ya shahi taki wani lokaci akwai wasu kungiyoyi da suke sarrafa suke nuna ma mata da ake sarrafa taki na gargajiya da wannan kayan abinci na gida kamar misali wani a cikin kwalɗe kabewa ne ko wani bayan albasa ko wani abin shu ga yadda ake tattara su a haɗa su su zamanto taki kun taɓa samun irin wannan horon Salamu alaikum. Lalle don mace manomiya ta san taki shine albarkar gona. Kenan wannan kayan shara leda kawai haba musawa. Amma da wata kabewa da bayan kwambetar tunda Kul kuke noma shi ai manta kuna tuni.
faburam kuma ya manci attarugu. Duk wannan nan kaf da wani ana ce mai alkarf duk muna noma shi cikin gandaren nan ne. Eh daga cikin wannan noman duk muna yin shi salisu ya dan mance shi. Kenan kwan bai tar maka kwalɗiya da albasa da shi in muka hida ɗan ɓawan nan nashi da share da muke ta tsaka gidajenmu ledodin muke bi kawai muna toyewa samun wuri muke ƙauye muna talata muna yayyafa mata ruwa tana cama in ba ka noma in mijinka na yi wannan share ita yake kwasuwa yana kawowa gona in kuma kai manomi ne hamma in wani yayi wanda ba a ya da gona ko mijin shi bai da yana ɗan tara ma ka samu ko na ruwa ka bashi don saboda wannan takin albarka ce.
yanzu a cikin abubuwan da wato salisu ya bayyana mana cewa shikokin da ake yi ake sawa a nan kamar dukan su gabaki ɗaya maza kaɗai ke sa su ko kuma mata kuna yin irin nasu ko kuma ku mata akwai naku wanda ya kamata Wanga.
a ce ku ne kuke noman shi Wanga duk kayan da ya hida maki hatta hornuwa yi muke nan. Duk kayan da ya hida maki muna wasu 'yan kayayyakin yaji suna nan wata kwasabara ake ci mata. Duk muna noma ta ita ya tsaba gare ta duk nu abin da kika san Salisu ya hida maki. Jihar noma mace ma tana noma shi. Ba abin da ba mu noma kenan dai fe da ya ce na mance batun man zogala da sarrafa zogala a ba man cewa ne ba aikinka ba ni za a kamance shi tunda nan bisa gare shi kake ni manomiya ce kuma 'yan kasuwa ce ni firizidan ce ta 'yan kasuwar sarrafa muranga nan jira ta ga baki daya kenan ba ni mancewa saboda an yi batun kayan ɗanyu na sarrafawa ita kuma haraka wajen man zogala ya'ya ne ba abin da ba mi bisa zogala ba ni da ba mu sarrafa ta mi sabunanta na sha mi yajinta mu yi kudir ɗinta na sha da madara. ‘Ya'yanta mu koma mi garinsu, mu koma mimansu, duk na ‘ya'yan zogala ne, mu yi kulikulin shi daban, mu hidda man shi daban. Har yanzu muna da man, duk abin da dai ji haɗin maka da yanzu za a sarrafa ta bakin abin da Allah ya ce mu sani gwalgwado muna ɗanyi. Kuma bisa wannan aikin da mukai, kawai basira ce ta Allah. Tana mu dai ba mu ta aka ba mu horo ba.
ba ku taɓa zuwa wani wuri ba mu ɗaukan horo taɓa ba tahiya ba maka gani yau mai yan maka ga yadda ake yin shi ko ko garin zogale ga yadda ake yin shi madalla eh yanzu rabi kamar idan aka ɗauki matan da suke aiki a wannan saman gandarin za a iya kesi kamar mace nawa gaskiya matan da ke aiki bisa wannan gandari ina ga a yanzu dai macen ta kai ɗari biyar kuma kowace in ta zo tana da fulakinta ko kuma fili ne gare su wanda ake cewa wa'yan ga gungun mata ga hilin su shi suke kula da shi ko kowace tana da fulakinta da take kula da ita to gungun mata kin san an ce mata masu dabara gungu na wajen mata daban yake ni daga ciki ina gungun mata kuma daga ciki ina kuma gunguna na aiki na sabida wanga gandari duk wanda aka raba aka bashi yana nan basa aikin shi sabida ba ka yarda lokaci ya yi ka ƙi biyan kuɗin ruwa ka san wuri na gwamnati ne kenan shi wurin gwamnati ba na gadon gidan ku bane ba ba ka mutuwa a ce a'a wurin gwamnati an raba salisu ɗana ne ga wuri na an raba an ba salisu kenan ni na ina ta kenan idan salisu an baya wannan wurin ko na bar shi na gwamnati ne salisu in ya biya bashi yake da wuri idan bai biya ba zai tashi daga wannan wurin a anshe wanda ya biya kuɗi a bashi wuri kenan da haka duk wanda ya samu wanga wuri ba mai yarda ya kubce mashi kowa yana kishin kowa yana kishin nijar kuma yana kishin garinsu to madalla rabi kin san ita mace baya ga ma a ce wani aiki na gida kuma gashi kun zo ku rungumi shi wannan aikin na gandarin ya ne kuke tafiyar da biyun duka tunda bayan wannan aikin yauni ne a gare ki mace nake kula da gida akwai iyali akwai mai gida ya kuke kuna gama biyu ku zo gandari ku kula da gida ni yanzu a matsayina ni manomiya ce kuma 'yan kasuwa ce in sahiya ta yi allah da ya kai mu sahi lahiya na shirya dama da ya ga abincin 'ya'yana na gyara masu kowa ya karya ya tahi lakwai na iba mu mai gidana in na iba mu mai gidana abinci ya ci za ni duka wajen shi in ce to ni na tahi an kai kana da aikin yi kowa ya tahi gona shi ya tahi ni ma na tahi an kuma bai noma shi ya ne gida ya san aiki na ne ya bani hujja da ikon shi ne na hito ba macen da za ta hitowa ba da ikon mijinta ba kenan ya bani umarni na hito amma da ma ka'ida in na zo karhe goma na hito to in allah yarda in na kama ayyuka in lokacin cikin gandari ne deja na ɗau yan ga aiki da na ɗauke su suna can wurin noma mi za a tahiya ya gano mana idanuna za su tahiya in bi sau da ƙawa in ga aikin na an mana mai kyau ko ko ba ai mana ba kenan in na je na gano sun yi aiki mai kyau in biya su kuɗin su in lokacin ka abinci ne an kai masa abinci na biya su kuɗin su ni kuma in juyo gida zuwa ƙarfe sha biyu da izinin lahi Allah ai wannan abinci da dama da zanin shi in na shi ina da kula na hidda ma ɗaya na saboda lakwai suke ina komawa sha biyu ta yi sun sauko daga lakwai ni ma na ji kowa ya zanna ya huta ya yi wanka su kuma sun ci abinci sun koma lakwai mu aiki gare mu hammari ce daga nan kuma sai ku Kuma sake daga dawowa nan gandare an yi wannan sallah a zahar kuma na ɗora takwanyata na gama abinci na kenan kuma har yaushe in mai gida na yana zuwa gona shi ma ya aza ta marice zashi in bai zuwa kai gida kake ka san aiki na ni ma na In yi aza ka. Madalla sai in ci Rabi.
maka to sai Allah ya maido ni insha Allah Rabi mun sake dawowa kanki Eh, idan muka koma a bangaren naku Dr. Ibrahim Umaru shi wa samun albarka a game da filin noma abu ne wanda yake yana bukatar kayayyaki da dama yana bukatar abubuwa da dama baya ga ita wannan wuta ta lantarki ana bukatar ruwa shin kuna iya bayyana mana kaman a cikin wuni ko a wata metri cube nawa na ruwa kuke amfani da su a wannan gandarin naku metar cube dai bangaye amma dai kaman wajen tunda wannan sa an yi lissafi kwarai to kuma yanzu dai ban iya baku wannan shifrin yanzu amma ana amfani da ruwa sosai ruwa in an fara noman rani eh december kenan kenan ba a ba mu kashe rijiyoyi sai noman rani ya kare suna aiki ashifan da suka aiki turdo ne akwai layin baruwa shi ma bai sayawa sai da marke da ko tura zan mata akwai masu baruwa kenan sai dai ga wajen consommation na wutai kowane shekara wajen kuɗin wuta in dai kaman na noma ne dai tunda wajen wutan ne yalaka muna amfani da akwai abubuwa kashi biyu ne akwai kuɗi na kula da noma kaman wuta na noma akwai kuma gyaran kayan wutai kenan fanni na hari wanda shahi mu wajen nomai kowane shekara muna ba nijelek miliyon kamar moyen miliyon 170 wannan kuɗin noma ne kowane shekara akwai shekara da zai wuce haka akwai shekara da bai yi da kai haka kenan sai in moyen kenan muna amfani da wuta kwarai ko nan duka ciki- cikin ma- jihar maradi an yi lissafi ma yana in ba mu zo na na fari ba muna zo cikin na biyar na yawa to na fari don ka ana amfani da ruwa da yawa tunda wanga ya gai yanzu yake muna da wasu rijiyoyi wanda suna da matsala kamar da fari da aka yi su suna ba da kamar segon duka kamar litar ashirin da shidda to yanzu sun tsufa sun jima sai su koma wajen litar takwas litar goma kuma eka goma sha biyu ne kamata kowane rijiya ba da ruwa don kun gani saboda shine da rani ekokin da muka noma suna dan sabka kaɗan don ka rijiyoyi ba su iya ɗauka yauni amma ga damana duka ne muka ɗauka yanzu idan muka dawo wato a bangaren naku cewa da wato malam eh, salisu alhaji mati a yanzu doktor ya ce rijiyoyi suna bada da suke tana sha baya saboda rijiyoyin sun gaji shin a nan wurin kuna da wani kwamiti ne wanda yake kula da yasa ko kuma gyaran rijiyoyin nan me kuke yi don ya zamanto cewa rijiyoyin nan sun rika badawa yadda ya kamata maimakon suna sha baya Assalamu alaikum warahmatullahi.
Alaikum salam.
Hakika akwai wannan kwamati namu akwai onha tana biye da mu ko da lokaci ba dare ba rana. Duk lokacin da muka samu intervention ko wani fan na rijiya ko ma mene da yanzu za mu gama dai fi kinmu shine president director kin namu zai ga ice mara da gogo za a zo a gyara da izinin Allah. Nan ba mu da matsala wurin duk abin da zai izinin Allah za a zo a gyara cikin lokaci. Wannan da alama sun dan gashi ne roje shi yasa. Ya tsaya su ta gashi a ce ruwan da suke hidduwa ba su yi. kuma akwai lokacin da suna su taso ruwan in na fita wusa ma lokacin kaka ta yi lokacin da na fita ƙasa yanzu nan gaba gaba da abril ta kama san kullum na fi ƙasa za ta yi tun da bazara ta zo ruwan kullum zai ƙasa lokacin nan kuma an hiɓa na wuta so lokacin zai cika ruwan su hito wata ta an hiɓa na ta lokacin nan amma kuma daga damuna ta wuce insha Allah muna tabbatar da duk ko ina yau sama da ruwa to kuma zai dawo muna samun sammaci wurin hitar ruwan insha Allah su kuma suna zuwa su cikin sauƙi lojin insha Allah yanzu kaman a kimanin kuɗin da kuke miƙa ma kuke biya na Nijelek wato na bangaren wuta wajen kusan sama da miliyan 170 a kowace shekara kamar da darakta ya gaya muna shin kamar idan aka zo wani watan ba ku samu irin wannan ku samu kamar daidai wannan kuɗaɗen da ku bada ba aka samu ko dan aka si ya ne hudu ku take da Nijelek tsakaninmu da Nijelek to kun san abin da yake akwai tsari gare shi kamar yanzu noman damana da muka shi ne muke cewa SH wata takwas muke daukan mashi ba za mu dauka ba su kuɗi mu ba su fakcir ta kare tun daga April za su ba mu aji men za su ba mu aji sai mun zo fen November wata takwas ya to za mu tattala wannan kuɗin mu samu biya su cikin kwana 45 suke ba mu in mun tsaye lantar mu yi dabara dai mu ba su matsala ta farko kenan ta SH kuma da damuna za mu kama daga Desambar Janvier February masu daga wannan wata mun kare ruwan rani su ma su ne za mu biya masu dan cikas ɗaya ne muke samu tsakaninmu da su akwai lokacin da yanzu muna son mere da ban ta SS ya ke nufi kenan noman rani yanzu tsai da abin nan yanzu mun mai resan sama cikin resan sama muke yanzu na abin nan na ekokin in muka dauko yanzu zai kare kalkilin cikin kalkilkin ba yanzu na tarra shi idan ya kare kalkilkin kenan za mu zo sai mu ashi fakacirorin mu na Nishelak ɗaya ba za ta hitowa ba yanzu wannan tamar su ba za ta hito ba kenan estima sai za mu bisa gari sai mu diba ba ramar sau nawa muka sha in mun sha miliyan ɗaya sai mu ce mu sa ko miliyan ɗaya ɗari biyu ko ɗari uku kenan mu tarɗa wannan kuɗi sai mu biya to ɗan cikar da muke samu tsakanin da Nijelak har yanzu muna ta kuka bisa wannan abin akan department ɗin kamar lokacin da muka estimation in ta wata wata miliyan ɗaya ne yana zuwa ko miliyan ɗaya ɗari biyar da ɗari shida kenan anan kuɗin deja su ai ba mu probar ɗinsu ba to su ce kuma sai sai mun biya su su kuma mu kai ne gosa sun su yi haƙura gaba sai mu haɗa da fakitar ta gaba su cin basu yarda ba to wani abu kullum muna koke-koke a bisa gari akan su kitan yanki sai tsoron taɓa wuta mu.
yanzu a game da kaman a ce bankoki tunda mafi yawa masu aikin gandare suna ɗaukan bashi ne a wurin banki don ya zamanto an tafiyar da ayyuka ko sayan taki ne ko kuma sayan irin shuka ne wace irin hulɗa ke tsakaninku da bankoki a nan ƙasa lalle hudda da ke tsakaninmu da banki yanzu mun kusan ba mu makar data dan saboda Allah to kai kusan ba ta taimaka min bankin nan Ashaku.
saboda eh to ai saboda Allah a saurara saboda ni ciwo na ne zan washi kenan gaskiya ina da kwantadi ta na buɗa irin wanga aksin bana da ya same ni sai na kashe transpo aka yi man factory dedication na kusa sanki miliyan ina da su an kuɗi can wajen sun ɗauko tura miliyan na zuba sai ni ne gosa sai gani shi lak suka ɗaga suka hau da mu ina zuwa ko ko in cika ɗa wannan kuɗi kuma na ba su rabi sauran rabi kuma sai da fasa mai hito mana kuma 'yan miliyan 0.85 kenan ya kamata in je in ta samu sarauta man ɗa wannan kuɗi tunda akwai hudu tsakanin da su to ne baki ne suka ce man a'a tsakanin su da mu babu magana su bamu ramci su wanda suke ba rance sai in dan kasuwa ne ko in wani abu ne muka sai da bashi ne tsakanin mutum bai biya mu ba su bamu jira wannan kuɗi ne baki ne hakkon ta mu dauka na kai musu suka ce a akan wannan su ba za su amince da to kusan ni sai in ga nan abun bai dan- bai bai dan jira ɗaya ba sauna alama kulliya bata biya kuɗin to sabulu saboda Allah ba ta biya ba eh tunda abin da aka je ma ba a samu ba to shin director kamar idan irin wannan ta samu kowane yunkuri ne kuke yi? na zamanto cewa an samu an tallafa ma su masu aikin garakin da ke ƙarshen ku to kaman bisa zancen kuɗin nijelek kun san akwai kaman yadda president yake akwai protocol tsakanin nijelek da gandari kenan muka ce min nijelek mu manoma ne wani lokaci bamu da kuɗi sai mun yi noma mun hidda mun sai da lokacin nan ne muke da kuɗi kenan sai suka yadda nijelek ya bamu kuma in bamu da wasu kaya nijelek yana bamu kayan mu samu kuɗin mu bada don ku wannan duka akwai protocol in amma yanzu kaman in an yi redevance akwai protocol shine za mu kiyayewa lokaci kaya wuce a biya nijelek da wuri alkawali da aka dauka a biya ta da wuri kenan akwai lokacin da nijelek yana son kuɗi kuɗin ba su shigo ba shine za mu kama sai mu hita daji mu ta yi mu amso kuɗin tunda duka muna sa cikin kwant sai dai in an yi lissayi ba daidai ba kamar yadda president yake an an haɗuwa wajen prevision bisa gandarin duka bana ina tsammanin wajen miliyan uku ne ko aka faɗi ko ka faɗi ba daga duka sai cooperative ma biyar sai ɗin.
mun ko ina sai da aka yawa kenan ko ina sai daga faɗi Eh.
kenan shine yanzu dai tunda cooperative ne sai mu ta yi akwai kamar 'yan kasuwa muna ta yi wata- sai mu zama kamar garan sai su ba a ba su ba bashi kenan su ma waɗanda muka ranto wajen su sun san yadda abun ya katayya kenan sai mu ɗauki engagement ga lokacin da za a biyan ku ga lokacin da za a biyan ku kenan sai in mun ɗauki amma sai mu ta yi mu yi dubara cikin sabon kamfani sai a maido kuɗin sai a sallami kowa da kowa Eh, ko da nan jirata wajen kama kuɗin manoma na ina tsammani ya yi lissafi ganduruka da ni waɗanda na sani jiratawa yana kokari ya yi ma duka don ka inda cikin Nijar bai zo na hari ba sai ya zo na bi wajen kama kuɗi kenan kowane shekara wajen kuɗin redovance ko a biya Nijelek tun 2009 ba ba shiga Nijelek in mun zo mun noma ƙarshen noma mun biya Nijelek mu wuce eh don ka ba mu da wannan matsala kwarai idan muka dawo a wato a bangaren nake cewa da rabi bamman wadda kike cikin mata waɗanda suke noma a wannan gandarin shin ku a bangaren naku kuna da wata kungiya da take taimaka muku da ba a matsayin ku na ku mata ne tana tallafa muku cikin wannan aikin naku to salamu alaikum alaikum salam lalle ni rabu mamma akwai projen da take kama mu mata muna da product ta gama mu da bagiri wajen noma saboda kin san ita banki bagiri wani bi tahiya da matan sun hijin daɗinta da maza sabida maza suna suka tara kuma wani in ya je ya ɗauko ya biya wani kawai ya ɗauko ma aure zayuwa ya kawo ɗaka ya kwaɗa macen kawai rikicin duniya an daɗe bai je biya bashin ba bai je ya biya bayan ba to mu ko in muka ɗauko muna son gobe mu koma kuma mu tai da bashin nan sau da ƙawadan mu ci amfanin shi dan uwan da suka zuba suka ce mu zo a taimaka mu don su zo su ga kokarin da muka yi kinan lalle har yanzu muna bisa bagiri tana ci gaba da tallafa muku tana wadda ku ci gaba tana da tahiya tallafawa kishi goma cikin ɗari haka muke tare da ita in ka je banki ta baka miliyan ɗaya na bashi ta baka kuɗi jaka ɗari takwas tallahi shi wannan tallafi ne ta baka ba Tallafi.
mai da shi zaka yi ba tallahi ba kamar yadda shi.
bakinka da ita kamar da bashin miliyan kin guda da ka ɗauko eh ai ba banki ba ta baka kuɗi haka nan sai ka ba ta riba in aka baka yanzu za a bani miliyan ɗaya da jaka ɗari takwas abinda za na zubowa sai na zubo jaka ɗari da hamsin ina da kwanti na zubo ɗari da hamsin aka bani miliyan ɗaya da jaka ɗari takwas to shi wannan bashin da kuke doka a wajen banki kowace mace ke doka da sunanta ko kuma ke da yake shugaban kungiyar da sunan ki ne ake zuwa a dauko in ya so ki zo ki ciccira musu kowace ga abin da kika bata ga abin da za ta maido kafin lokacin da ya kamata ku yi da biya to salamu alaikum Mhm, alaikum salam.
matan masu na suka tara a ni na zama ni ce firizidan kuma ni ce kungiya wata ta gani aka baka bashin an ba ne wajen yan miliyan in zo in raba maku wata kwancin ta za ta yi gida in ta kama kuɗin sai ta ce ba ita ta ɗauko ba bari in bar ta amma da Allah ya sa kamawa Allah da husa'a da Allah ya bani da ta heto na a bada kuɗi sai ne tambaya bisa bashin gani aka aza an ce ni ce wakiliyar matan ga duka ko an ce in tai a buɗe kwanti in aka buɗe kwanti a ba da kuɗi a ba mata ina tambaya bisa gare ku kowace mace nan tana iya ta je ta buɗe kwanti ɗinta nata ne hannunta ya ɗauko mata kuɗinta da kanta kuma da ya je a banki ba ta baka kuɗi sai ta ga kana da gona sai ta ga kana da gida kenan in suka yi wannan suka zo dama ba su ba da kuɗi sai sun biyo sau da ƙafa kowane ga gonarka kenan da na yi masa wannan tambaya suka ce gaskiya kowa yana iya yin kwanta na ce to kowa yana shi sai cikinsa sai suka ce da kika yi wannan tambaya kika ce kowa yana iya kwanta ɗin shi na ce i akwai wata manuwa wadda nake na ce "Eh, yanzu kun ɗauke kuɗin ku yan miliyan kun ba ni hannuna banki bata san kowa ba ni ta gani ni na ɗau kuɗi hannunta ni ne sun yi hannunta in na je na tankari wata mace rana ta bani kuɗi ma wata ta hito ma ta ce muhunci ai kuɗi na banki ne wata ma in kan ta bai waye ba ta ce kyauta ma aka bata a ƙarshe kamar kin samu haɗin kan da wasu suka baki kun samu kun tafiyar da tsarin koko mun mun Yaya?
tahi da tsari har yanzu ma an kuna mai ci gaba da shi har ma an mai ko wasu Madalla.
an mai kamas to madalla kuma rabi wasu mun suna gode nan.
Mhm.
wurin ba a basu ba suna tahi a basu a shekaran jiya ma sun baka mace uku to madalla ina ganin cama dai lokacin da muna saura ba wani mai yawa bane idan muka koma bangaren naka wato ibrahim umaru kamar shin a ganin ka wani shawari ke gare ka don ya zamanto cewa idan kuka samu kuka yi noma abun ya samu shiga kun samu kun siyar da shi cikin lokaci kuma an samu an ciwo kan matsalolin da kuke fuskanta a cikin wannan gandar to in na gane tambaya ke kaman kaman menene shawara yadda a samu magani matsalolin mu Mhm, mhm. musamman ma bisa bangaren rashin cinikin da yake ba ku samun wanda suke siye kayan kuma har suke suna lalacewa to kun san yanzu dai gwamnati abun ya yi mai gwamnati yawa ba mu ce mu gwamnati amma kamar nan jiratawa kamar masu sarrafa kayan noma misali akwai kamfani kamfani masu noman masu kiwon kaji akwai abubuwa da yawa mutane da yawa masu sarrafa kayan noma kenan shine muka ce kamar in Allah ya sa an samu eh, masu hannu da shuni na na, na jihar maradi in dai sun kuna kafa kamfani na sarrafa kayan noma to ana ya samu wannan magani kenan in akwai kamfani mai sarrafa kayan noma dukan manomi wanda ya noma can ne zai yi ko cooperative can ne zai dauka kayan duka ya kai in dai an samu wannan kamfani ina samun shi ne shi ɗaya ne amma tun da proje shi in ya zo shekara guda zai ko shekara biyar ya tai amma in dai akwai kamfanin cikin jihar maradi ko cikin nijar insha Allah ana samun sauki kenan wanda da saboda kun shi yi ku kai musu eh kenan shi ne muka shirya duka yan operator econo- economic in dai wannan tunani ya kamata a diba yadda za a taimaka ma manoma bisa wannan fanni mun gode wato jirgin na wato wannan perimeter na jiratawa idan muka koma a bangaren naka wato salus alhaji mati shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoman da suke aiki a cikin wannan gandarin kamar kai wace shawara ke gare ka don ya zamanto cewa an shawo kan wani matsalar da kuke fuskanta ita ta cewa gashi nan kun yi abin gashi nan albarka kun same ta amma kuma ba a samu inda za a kai a sarrafa shi ba a kai ba a samu inda za a kai a saida shi ba ya zamanto kun samu riba shi kuma kuma kun biya wasu alkula da kuka ɗauka.
To assalamu alaikum. Wato lalle magana da Ibrahim DP ya yi haka nan ne ciwon nan namu kai kusan guda ne. Lalle yanzu gwamnati ba mu cewa dole sai ta zo kanin ta sai su mun san rigima ta mutuwa. Amma mu dai muna neman gwamnati hanyar za ta bi ma ta tallafa mu da ce a nemo mu wannan abubuwa guda uku su dawo ana sayan su. Da damana dai a ce akwai zamu noma makaɗa ya sayi adduga kamar yadda muka saba da can a sayi a sayar. Bayan shi na biyu kuma da rani yanzu SS a ce akwai mai sayan alkama da masara. wanga abubuwa guda biyu zai- zai uku in muka same su insha Allah muna ga ciwon mu zai warke kuma bayan wannan matsala ta wajen angirai wannan matsala yanzu dai na a takaice ba abin da ya sha mu kai kamata wajen angirai ina angirai ne bai da digi na Nigeria don da muka gani wani ma zuba ya muke sai an ruwa sai muga dukan karu ne cikin shi za harka da Nigeria sai a hankali Mun gode. Eh, malama rabi shin kina da shawara da ya zamanto cewa wato an samu an ciyo kan wannan kurkuren matsalolin kuma kun samu idan kuka sarrafa kamar ku mata ma kika ce kuna kaiwa kasuwa abu ga nan kun kai shi idan kuke kai haka nan kuke maidowa karshen ta sai lalata ku zuba shi a cikin shara kenan babu wani ci gaba shin kina da wata shawara wani kira da ya kamata a yi abin da ya kamata a yi don ya zamanto cewa an magance wannan asarar lalle ina kira ga reku kuma da kuka zo bisa matsalolinmu to mu iske muna da magani ai kuna da hanyoyi ki faɗi gurin waɗanda ke- mu mu kai saƙon eh a gai a gaisa akan sako ai sako ne kenan kan hidi sakon ai yada ya ake salisu ko kenan ina jan hankali ni ma ina da shawarar da zani bada ta a yada labarinmu da ciwonmu bisa kayanmu wanda ke lalacewa kenan a samu mu uwan da za su horar da mu mu samu kayanmu su bar shiga cikin matsaloli suna lalacewa kenan in mun samu ni muna sarrafa kaya mun san da za mu sarrafa su mu gyara su da kanmu ba mu kai su bola ba su zama bola maka zidda ba ai mun ƙara ci gaba sosai inda ba azatto sai mun kai har ma mu wuce nan
madalla rabi mamma mun gode sosai to ina ganin ta duka duka daina muka zo karshen muhawarar ta studio kalango ta yau wato wadda ta mai da hankali kan ayyukan da ake gudanarwa a wannan gandari na ijiratawa shin muke hana ruwa gudu dangance da cigaban ayyukan kuma wato wani irin hanyoyi ne kamata a bi don zamanto cewa an bunƙasa ayyukan sun ci gaba sannan kuma albarkatar da ake samu ita ma ta samu shiga an daina yin asararta a jimirce dai dangance da wannan maudu'i ne muka samu ka tattauna wato a wannan maraice na yau kuma kun ji kamar yadda bakin namu suka bayyana sun haɗu dalla-dalla abin da ke kawo cikas da abin da ke hana ruwa gudu da kuma abin da ya kamata a yi don ya zamanto an bunƙasa wannan aikin kuma ya tafi yadda ya kamata kun saurare mu tare da ban hannu wato malama rabi mamman ta kasance ɗaya daga- ɗaya daga cikin mata waɗanda suke noma a wannan gandirin na jiratawa da kuma daraktan na gandirin na jiratawa cewa da malam ibrahim umaru sannan kuma wato da malam salisu alhaji mati wanda ya kasance shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin masu noman gandari da suke aiki a wannan filin na jiratawa a madadin kowa da kowa ne hawa usman nake mana sallama sai wani lokaci insha Allah.